قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتكم بابي باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح باب لكي بياني أكن شوى أنا غبو تام مغلافية أبن دي قسن شينا أي كتاوى نلادا ألوك سنديك لافية سلو إن بيد لافية تي أتكبد غبو تام شلادا za mu tashi hadisi na 504 a irin kwafin da ke gabana حدثنا محمد بن يوسف الفريابي رحمة الله عليه قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن الأعمش دقى الإمام الأعمش رحمة الله عليه عن أبي وائل تابعي قدابي مكي لسوء ونن سند قال الأعمش قال أبو وائل عن أبي نخيلة قو نحيلة قو بالمعجمة قو بالمهملة دك أنا سوى قو أبو نخيلة قو أبو نحيلة دك الإمام ibn abdulbar ya kawo tarjamarsa a cikin alistiya fi ma'arifatul ashab kuma wani abun ban sha'awa da ya tashi kawo tarjamarsa wannan hadisin ya kawo cewa ya ruwaito wannan hadisin ya kawo shi da wannan sanadin mun gane sahabi ne amma baya cikin shahararrun sahabbai shi yasa shi ibn hajar rahmatullahi alaihi da yazo tarjamarsa a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba sai ce ikhtulifa fi suhbati an yi sabani a game da sahabi ne ko ba sahabi bane amma kauli radihi sahabi ne sai dai sahabi ne lam yashtahir bir riwaya bai shahara da riwaya ba kila lahu aka ce masa a lokacin abin da ya faru da shi shine rumiya bi sahmin an an ana yaƙi ne ana jihadi na musulunci sai aka jefe shi da mashi sai aka ce masa in zi'ahu cire sai ya ce a shi ba zai cire ba ƙila lahu daga nan sai aka ce masa udu'ullah to ya addu'a sai ya ce Allahumma an kismin almarazi wala tun kismin al'ajali ya Allah ka rage ciwo da raɗaɗin da muke ji amma ya Allah ka rage ladan kun ga wata addu'a mai daɗi. Allahumma an ƙis min almaradi wa la tunqis min al'ajir. Ya Allah ka rage zafin ciwo, amma ya Allah ka ka rage lada. Ladan da ka kaddara mana mu samu a cikin wannan jarabawar ta ciwo, ya Allah ka ka rage shi, amma dai ciwon shi ka rage shi. Faƙila lahu sai aka ce masa ud'u ud'u ci gaba da addu'a mana ala gafarta malam faqala sai ce Allahumma ja'alni minal muqarrabi ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda za su zama bayinka ne na kusa kusa bayinka waɗanda za su zama na kusa kusa waj'al ummi minal huril ayn ya Allah ka sanya babata ta zama daga cikin hurul ayn cikin matan aljanna ai dole ta shiga aljanna dama za ta zama cin alhuhuli kaga ne yana magana Allah ya sa ta shiga aljanna in ta shiga aljanna ko dama za ta zama cikin hurul ayn mun gane ai to to kun ga nan ya ce Allahumma an qismin almaradi amma wala tun qismin alajl ya Allah ka rage zafin ciwo amma ya Allah ka rage lada kaga yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahihun kenan a ci gaba da bashi lada sannan kuma dama damuwa ta ciwo ai lada ake ba mutum mutum ya yi haƙuri ya yi juriya bai yi raki ba mun gane malamai suka ce mutumin da bai da lafiya yana da halaye guda hudu hali na farko shine an yad'u Allah bi nafsihi ya roki Allah da kansa wannan arqal maratib kenan in baka da lafiya kai addu'a wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan sama da kansa yake ma kansa rukuya shine mataki na farko mataki na biyu shine an yad'u lahu ghayruhu biduni talabin minhu wani ya masa addu'a amma ba shi yace ya masa ba ba shi ya ce mishi ba bai roƙa ba amma sai ya masa to wannan shi ma mataki ne da sunna ta tabbatar da shi manzo Allah sama ya faɗa mana ba a hadisi ɗaya ba ba bi ba wanda ya je gaida mara lafiya ya masa addu'a bismillahi aqika min kulli da'in yu'dika Allah yashfika أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم رب الناس أذهب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما إغم كما تقول أن أدوه sannan mataki na uku shine an yastaqiya ghayrahu ay an yatluba min ghayrihi du'a ya nemi wani dan uwansa ya masa addu'a to wannan manzon sama ya nuna raunin sa a cikin hadisin 70000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب حديث دا أقف أكاشة بن محصن سوى أنت منهم الذين لا يستقون لا يستقون أي لا يطلبون من غيره من غيرهم الرقية باس سوى ونية مسرقية وقاق ونكينا سيما تاكينه إشيني التداوي يماجد والتداوي لا ينافي التوقع shi ma ana bukatar su domin manzo Allah sama da kansa yayi magani da bai da lafiya to su ne waɗannan abubuwan guda hudu ko kama kanka addu'a ko wani ya zo ya maka ko ka sha magani ko kuma ka kai matakin ƙarshe shine na ƙarshe ka ce da Allah wani ya ma addu'a mun gane ai malamai suka ce cewa wani ya baka magani ko ka sha magani daidai yake da cin abinci a ina cin abinci taɓa zama laifi to amma neman wani ya maka addu'a malamai suka ce kamar akwai du'a'u du'a'u abin da akwai akwai akwai akwai su'alu ghairillah a ciki amma ba wanda aka haramta ba ka roki wani Allah amma magani matsayin su dai da cin abinci ake a ina ka taba cewa ka ci abinci laifi ne kana jin yunwa sai dan kare azumi za ka yi shine laifi amma haka nan mutum yana jin yunwa sai ya ci abinci ko to shine shan magani matsayinsa dai da cin abinci حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ما لمم ابن عباس رضي الله عنهما أين عطاء يحيى ابن عباس أمك أمك domin sai na abdullahi bin abbasin rayuwarsa daga baya ta koma kusan da a maka take kun san daga baya sahabbai sun da maka da yawa su abdullahi bin umar hadisin manzo sama yayi aiki akan sahabbai shi yatrukuna almadinata ala khairi ma fiha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu sahabbai na za su rika barin madina duk da alherin da ke garin madina da sun sani madina ta fi musu alkhairi to Abdullah ibn Abbas malamin Atha ibn Abi Rabah ne Atha ibn Abi Rabah sai daga cin salaf yana cewa law law ijtama'a law ijtama'a qubhu an-nas kulluhu fi ghadul la qultu innahu ijtama'a fi ata'i ce damunin jama'ar duniyar nan gabaki dai an tara ma wani mutum daya sai in ce ya tattaru ga ata'u ne shi muna eh kana raja ashalla أسود عبدا أقدس أشل أخفش ثم عمي haka zahabi ya siffanta shi a cin siyar shi mutum ne baki wulik sannan ga shi gurgu sannan bawa ne shi sannan ko bayan haka katutan hanci yake da shi shine afdas sannan kuma a shal shanyayyen jiki bayan gurmunta ga shanyayyen jiki sannan akhfash sannan bai gani sosai sun ma'amiya daga bayan makance ma da aka huta ko a'awar ido ɗaya yake da shi sun ma'amiya shi ya makance amma duk da haka ne layi ake mashi na neman ilimi layi ake yi wata ranar Hisham bin Abdul Malik al-Umawi ya zo da shi da 'ya'yansa suka zo sun zo aikin hajji suka taho daga sha suka zo su yi aikin hajji sarki na da tambaya ya zo ibn Ata ibn Abi Rabah ya ce ka samu wajen zama ya ce khudh makana hatta ya'ti yadawuk ka zauna sai sai sai an kira ka sai lis ya zo kanka sau da ka ya zauna sai da aka gama sai da aka zo kan shi sannan aka ce to an kai daɗe bismillah ya shigo ya tambaya ba wala kan tashi yayi ba ƙa'ida ce ta ilimi sai ya shigo ya tambayarsa suna komawa masaukin ya ce duk sai na tsine muku albarka in ba ku yi ilimi ba ya ce ma ya'yan shi shi duk sai na tsine muku in ba ku yi ilimi ba ya ce ban taɓa walakanta a gaban wani ba kamar yadda na wulakanta a mama hadal abdi a gaban wannan bawa so da ku je ku yi ilimi so da in kai ilimi sai ka manta sai a manta da daga ina ka fito sai tarihin ka ya canza tarihin gidanku ya canza قال يشي قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة شن بنا نونا مك ما تدتك إر الجنة بشي ibn Abbas ya ce ma ata'u qultu sai na ce bala sun ci ala gafu malam babu laifi a nuna mini qala sai ya ce hadhihi al-mar'atu as-sawda'u kaga waccan matar baka atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ta zo wajen annabi sama wata rana a lokacin da annabi ke da rai sallallahu alaihi wa sallam fa qalat tace inni usra'u ni ina fama da farfadiya usra'u ay ajidu nafsi sari'atan ina samun kaina a matsayin mai an fadar da ni ina farfadiya wa inni atakashafu sannan kuma idan nayi farfadiya sai al'aurata ta bude fad'u Allah li ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah in warke daga farfadiyan nan qala sai ce in shi'ti sabarti walakil jannatu idan kin so to sai ki jure sai ki zama kina da aljanna a bakki da wannan ciwon sakamakon shi aljanna wa in shiti da'awtu Allah an yu'afiyaki in kuma kina so shikenan sai in roki Allah madaukakin sarki ya baki lahiya shikenan ki warki sai ta ce fa qalat asbiru sai ta ce zan jure fa qalat inni atakashafu amma sai ta ce ya ma'aikin Allah akwai damuwa da tafi damuna ina yin al'aura al'aura ta tana bayyana idan nazo wannan farfadiyar ta kama ni fad'u Allah alla atakashafa ya ma'aikin Allah kai muna addu'a ko da ne farfadi amma tsareci na ba zai bayyana ba fada'a laha sai manzo sama ya mata addu'a li Allah ta takashafa kenan ko ba ba li Allah tusra'a ba li Allah ta takashaf ko da ta farfadiya ta farfadiya ta tashi amma al'aurar ta bata bayyana ba ashe ciwo idan mutum ya yi shi har ya zama sanadiyar mutuwarsa bai rabu da ciwon ba har ya mutu ana masa fatan ya zama mai sakamakonsa shine aljanna musamman a keɓance a sar'u farfadiya ciwon farfadiya wanda a yanzu ake cewa bugun aljanu aljanu sun dige shi to shine wannan asar'u din ai to yin juriya malamai suka kawo anan suka ce ya halasta mutum ya zauna da ciwo kada ya yi addu'a ma ya warke amma malamai suka ce za a kalli wani amfani yake ma al'umma a nan masalih na al'umma na gaban maslahatsa aljanna yake son ya sama amma babban malami ne malami ne karantaswa yake yi fafa ba safa ba rana ba dare mai bincike ne shi marubuci ne karantar da mutane yake yi sai a ce ciwo ya kama shi ya kwantar da shi kam ya mutu min ajlihi min ajli maghadihi mutane nawa za su mutu saboda shi kaga ba su da iyaka to anan malamai suka ce abin da yafi shine ya addu'a Allah ya warkar da shi amma in da ma wani mutum ne kawai a garin mutane yanzu kaga wannan matan imra'atun sauda'u tana cikin ruwa to ai ba na na'isha bace Nana Aisha ce? Nana Aisha ce wacce ta ruwaito mana abubuwan da suka faru a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta rika sahabbai istidraki sahabbai su bada fatawa ta ce ba haka bane ta faɗi dalilinta tana zaune a ɗakinta tana ba tana tana zaune a ɗakinta a masallacin manzon sallama tana ji ta windanta sai wani sahabi kamar Ibn Abbas Ibn Umar da makamantansu su zo a musu tambaya kan wata mas'ala ta addini su bada fatawa sai sun gama sai ta ce a kira musu a kira mata su ce kai ne kace kaza da kaza ba haka bane manzo Allah ta sama ga hukuncin da yayi ta musu gyara hal imamu zarkashi rahmatullahi alaihi ya tara littafi guda ya tattara duk abin da ya faru na nana ishi da tarka masahabbai tarka musu tarka riskarsu da gyara ta tattara a waje daya to kaga wannan kenan ai wannan al-mar'atu sauda din laysat ka Aisha inda nana Aisha ce ta zama tusra'u za mu samu wannan ilimi to saboda haka kada mutane su rika dauka abubuwa sai mutum ya je da wani lungu ya makale a a ka rika fitowa fili in ka fito fili shikenan sai abubuwa su fito fili amma in ka makale a lungu daya to sai a samu damuwa saboda kan nan malamai sun yi bayani cewa za a kalli mafalih nashi a cikin al'umma wani mai dukiya ne shi mai taimakon al'umma shi ma ya shiga ciki ba zai zo bai da lafiya ba shi kenan sai shi dai Allah ya sa ya ta ci wannan saboda falahul jannatu a a ya warke me yasa manzo Allah sama ya ce masa adu la'allaka fala'allaka tukhallaf fa ta'mala amalan sai watakila kai a bakka baka mutu ba sai kai ta aiki na alherin da ya zurru bika unasun wa yantafi bika akharu wasu su cutu ta sanadiyar aikinka wasu kuma su amfana duk lokacin da ka rayu a cikin duniya wani sai ka sai ya ce cutar da shi kake shine wannan to saboda haka malamai suka ce za a kalli maslaha mun gane bari mu karasa wancan riwayarsa tana da to ko mu bashi mun sai lokaci yayi mun samu hadisai biyu بسم الله